إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aiwa musulmi ci gaba da karatun da muke ta ƙarƙashin wannan daura kan hukumce-hukumce na azumi yau muna 28 ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu meladiya na da dubu biyu da ashirin da biyar jiya mun karanci makaruhatun siyam a darasi na tara yau za mu tashi insha Allah kan darasi na goma a darsul ashir kamar yadda mala ya ce min hikami siyam darasi na goma wanda yake karantar da mu hikimomin da Allah maɗaukaki ya sanya ya farlantar da azumi na ramadan balma da wani azumi ba kawai sai na ramadan ba قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وند رحمة الله تقار تبتا أغريشنا تيوى من أسماء الله تعالى الحكيم نادقت كنسونا يا الله مدوككي الحكيم من حكمة والحكيم من اتصف بالحكمة حكيم كنن شني وانده كمانتو ده حكمة والحكمة اتقان الأمور ووضعها في مواضعها حكمة نما أنت شني قريوا أكان الأمر كما دا أجي كومي أبجرنش أجي أبن دي داتي أجي أورن دي داتي دي شي وانا شني حكمة ومقتضى, ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى abin da ya bibiyi wannan suna na Allah mai girma daga cikin sunayen shi anna kullama khalaqahu Allah ta'ala aw shara'ahu fa huwa li hikmatin baliga cewa dukkan abin da Allah madaukaki ya halitta ko ya shar'anta to a kalkashin shi akwai hikima wadda ta kai mutuka alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha wanda ya san hikima wannan ya sani wanda kuma ya jahilce ta ya jahilce ta domin ba komai ba ne ba abinda Allah ya shar'anta ko ya halitta za mu gane manufashi za mu iya sanin abinda manufa ta bayyana gare mu kuma sauran al'amari ilimin shi na ga Allah maɗaukaki قال وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة azumin da Allah maɗaukaki ya shar'anta ya farlanta shi akan bayan shi akwai hikimomi masu girma da fa'idodi masu yawa فمن حكم الصيام نادقتكين حكمة تعزمي أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه cewa bauta ce wadda bawa yake kusanta da ita zuwa ga ubangiji bi tarki mahbubatihi almajbul ala mahabbatiha min ta'amin wa sharabin wa nikahin li yanala bidhalika rida rabbih wal fawz bi dari karamatihi yace kalkashin wannan mutun zai bar mutum na kusanta da wannan bauta wadda Allah maɗaukaki ya farlanta mai domin ya kusanta ya zuwa ga Ubangijin shi da barin abin da yake so abeban da Allah maɗaukaki ya sanya mai son shi a zuciyarsu ala mahabbati a bisa duk da cewa iya son wannan abubuwa amma mutum ya bar wannan abeban da yake so don ya kusanta ya zuwa ga Ubangijin shi min ta'amin abinci ne wa sharabin abin sha ne wa nikahin aure ne liyana na bi zalika rida rabbi ba don komai ba saboda ya samu yarda ubangijin shi wal fauza bi dari karamatihi saboda ya samu babban rabo a gidan karamcin shi shine aljanna ita ce aljanna fa yatabayyanu bi zalika itharuhu li mahbubati rabbi da wannan zai bayyana fifitar da abeban da ubangijin shi yake so ala mahbubati nafsihi absa abeban da ran shi take so walidaril akhirati ala darid dunya fifitar da rana gidan lahira akan gidan duniya wa min hikami siyami halau na daga cikin hikimomin azumi annahu sababun littaqwa sababi ne na mutum ya samu tsoron Allah madaukaki idza qama as-sa'imu biwajibi siyamihi amma da sharatin mai azumi idan ya tsaya da abeban da ake bukatar shi mai azumi ya tsaya da shi qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku anda kuka yi imani an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlantawa sauran al'ummomi gabaninku ba don komi ba saboda ku samu takawa ku zamanto kuna daga cikin masu tsoron Allah madaukaki fasa'imu ma'murun bi taqwallahi azza wajal mai azumi an umarce shi da jin tsoron Allah wa hiya imtithalu amrihi wa ijtinabi nahyihi tsoron Allah ba komi bane shine kamantuwa da abeban da Allah madaukaki yayi umarni hannuwa da abeban da Allah ya hana وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام كما وانا اتتي ما في جرما منها دا أزمي وليس المقصود تعذيب الصائم باوي منها بدا الله مدعوك كي فرلان تاو أكم باي أزمي با منهوش بيا عذب تد ما سو أزمي بترك الأكل والشرب da barin ci da sha wanne ka da aure ba ita bace manuha ba Allah bayanihin ya azabtar da bayan shi Allah rahimun ne قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ونزيرا الله دا منشن سكارة تبتا أغريشي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وانا حديث إمام البخاري يفتد شيء دا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وزال صلى الله عليه وسلم يأتي دكا متمن دا ببر قرية مغانا تقرية كو شيء دا زر دا أيكي دا قرية دا واوانشي to Allah baya buƙatan mutum ya bar cin shi da shan shi wannan hadisi ya gabata mun ce wannan ba wai ana nihin mutum idan zai ƙarya ko zai shaida zir ya bar azumi ba saboda Allah baya karba a'a wannan barazana ce da galgadi ga mutum ya bari kai saki ya aikata wa qawlu zur qawlu zur kinnan kullu qawlin muharram min al-kadhibi wal ghibati wash shatm wa ghairiha min al-aqwal al-muharrama kenan magana ƙarya ko shaida zir shine dukkan fada wadda Allah madaukaki ya haramta ta maganar da Allah madaukaki ya haramta ta misalin ƙarya ko yi da mutane ko zage-zage ko abin da ya kama da haka na ayu na maganganu wanda suka zamanto haramun ne wal amalu bizur aiki kuma da ƙarya al amalu bi kulli fi'lin muharram shine aiki da kowane aiki da kowace aiki wanda aka haramta shi min al'udwani ala nas na ta'addanci ne akan mutane bi khiyanatin wa ghishin ha'intarsu ne za ka yi ko kuma cutarsu ne za ka yi wa darbul abdan ko bugonsu ne za ka yi wa akhzil amwali da ɗaukar dukiyoyi wa nahwiha da abin da ya kama da haka wa yadkhulu fihi al-istima'u ila ma yahrumu istima'u ilayhi min al-aghani wal ma'azif kuma ƙalƙashin wannan ƙalƙashin amal bil ƙaunin zur ya shiga sauraron dukkan abin da Allah maɗaukaki ya haramta a saurare shi misali sauraron waƙe-waƙe wanda Allah a wannan zamani aka fitintu wannan al'umma da shi waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe wahiyar alatullahu alma'azifkin nan ana nihin kaya abeba na kaɗe-kaɗe kayan kiɗi kowane iri ne wal jahlu huwa safhu jahilcin wani ana nahi a nan wawanci wa huwa mujanabatul rushdi fil qawli wal amal shine mutun ya kaucewa shiriwa bangaren magana ko aiki abinda mutun za a ce kai wannan yayi wawanci ai ba haka ya kamata yi ba wannan ana ce mai as-safhu fa idza tamashsha sa'imu bi muqtada hadhihi al-aya idan mutum mai azumi ya tahi a takamaiman abinda wannan aya take ni wa hadal hadisi da wannan hadisi kana siyamu tarbiyatan li nafsihi to sai zamanto azumi tarbiya ne kamar reno ne a karan aran shi wa tahziban li akhlaqihi kuma tsarawa ne da shirya kyawawan halulukan shi wal istiqamatu li sulukihi kuma sulukin shi kai da kawon shi da yanayin shi zai zamanto ya daidaita walam yakhruj shahru ramadan illa wa qad ta'assara ta'assuran baligan yazharu ala nafsihi wa akhlaqihi wa suluki ba da wuya watan azumi zai huta face sai ka samu yayi tasirantu tasiri mai yawa da wanda za a ga alama a karan kanshi a ran shi da kyawawan halin shi da shigar shi da hutar shi za ka ga bayan azumi azumi bai huta ba ma za ka ga lalle wannan mutum ɗabi'ar shi ta canza kyawun halulukan shi sun canza ɗabi'ar shi ta canza wa min hikamin siyami na daga cikin hikimomin azumi annal ghaniya ya arifa qadra ni'matallahi alaihi bil ghina cewa mawadaci zai san matsayin ni'imar da Allah madaukaki ya mishi ta wadata haithu inna Allah ta'ala qad yassara lahu al-husula ala ma yashtahi domin Allah madaukaki ya sauƙaƙa mishi samun abin da yake marmari duk abin da yake so sai ya saye ya biya bukatar shi saboda wannan wadata da Allah ya mishi min ta'amin wa sharabin wa nikahin na abinci ne abin sha ne aure ne mimma abaha Allahu shar'an na daga abin da Allah madaukaki ya shar'anta wa yassarahu lahu qadran kuma Allah madaukaki ya sauƙaƙa mashi gwalgwado fa yashkuru rabbahu ala hadhihi ni'ma sai mutun ya godewa Allah madaukaki a bisa wannan ni'ima wa yatadhakkara ikhwanahu al-fuqara ya tuna ƴan uwan shi talakawa alladhina lam yatayassar lahum al-husul ala dhalik wanda Allah madaukaki bai ba su saukin samun abin da suke so ba na abinci ne ko na sha ne ko na sutura ne ko abin da ya kama da fa yujudu alaihim bis sadaqati wal ihsan wannan zai sanya ya yi ka musu kyauta ya yi ka musu sadaka da kyautatawa wa min hikamin siyami at-tamarrunu ala dabt an-nafs was-saytaratu alaiha na daga hikimomin azumi at-tamarrun ala dabt an-nafs koyan taushe zuciya kamar mutum exercise ne yake kamar gwaji ne yake a bisa taushe abinda zuciya take so was-saytaratu alaiha da mamaye ta hatta ya tamakkana min qiyadatiha har ya zamanto ya sami ikon jagorancinta lima fihi khairuha abinda a cikin shi akwai alkhairinta wa sa'adatuha da jin dadin ta fi dunya wal akhirah da duniya da lahira kina azumi na sanya mutum ya zamanto ya taushe zuciyar shi ya mallaki zuciyar shi a bisa abinda take so wa yabta'ida an an yakuna insanan bahimiyan kuma yayi nisa kai ya kasance mutum ne kamar dabba ga mutum amma kuma rayuwar shi irin rayuwar dabba ce la ya tamakkana min man'i nafsihi an ladzatiha wanda baya iya hana kanshi baya iya tarye kanshi daga abin da take so na jin dadi wa shahwatiha da abiban da take marmari ko shayoyinta lima fihi maslahatuha na abin da ke da nagartarta a ciki wa min hikamis siyami halauna daga cikin hikimomin da Allah madaukake farlantar da azumi ma ya hasulu min alfawa'id alhissiyyati sihiyyati na abin da yake samuwa na fa'idodin kiwon lahiya annajimati an taqlili ta'ami wadda ta samu ta zamanto tushenta daga karamcin abincin abinci ne wa irahatil jihazil alhadmi da hutar da timbi fataratan muayyana a wani zamani takamaimai wa tasarrubu ba'd alfadalat da zubewa wasu shashen wasu abeban da ba su da amfani warrutu ba ta da sanyi addarat bil jism wadda take cutar da jiki ila ghairi zalika da abin da ya kama da hawan nan intaha kalamuhu anan magana malam ta kare malam yayi tasarrufi a cikin wannan risala fusulun fi siyami wa tarawih wa zakat na al-allama al-sheikh muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullah qala sheikh abdullah bin salih al-qusayr fi kitabihi تذكرة الصوام آه مالا آه عبد الله بن صالح يفري أتكل تاهن تذكرة الصوام آه تذكرة تناتد ما سو أزمي أتكن وانا لتاهن شيء شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة أن شرعا تعظمي دليل حكمومي ما سيوا ما سجرما استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام wadda wannan hikimomi ta tilastar da azumi ya kasance farilla ce daga cikin farolin musulunci wa rukunan min arkanihi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci fakan fihi min almanafi'il jamma daiwa za ka samu amfani ma amfanoni masu yawa a cikin azumi wa kam lahu min al'asaril mubaraka kuma daiwa za ka samu tasiri na azumi masu albarka fa siyamu ibadatun yataqarrabu biha al'abdu ila rabbih azumi bauta ce wadda bawa yake kusanta da ita zuwa ga ubangijin shi bi tarki mahbubatihi da barin abeban da yake so wa mustahiyatihi da abeban da yake marmari ta'atan li rabbih biyayya ga ubangijin shi wa itharan li mahabbatihi fifitar da abin da yake so ne fa yuqaddimu ma yuhibbu ma yuhibbuhu khaliquhu wa maula sai gabatar da abin da ubangijin shi mahaliccin shi yake so wanda ya zamanto shine mujibincin al'amarin shi ala ma tuhibbuhu nafsuhu absa abin da ran shi take so wa tahwahu take murmurin fa yazharu sidqu imanihi gaskiyar imanin shi sai ta bayyana wa kamalu ubudiyatihi lillah da kamalar bautar shi ta ubangiji wa khalisu mahabbatihi da tsantsan son shi ga Allah madaukaki wa azimu tam'ihi da girman kwadan shi wa raja'ihi da kwadayin shi fima wa'adahu Allah fima wa'ada Allah bihi ahla ta'ati cikin abinda Allah madaukaki ya wa ma'abuta ta'a shi alqawli min rahmati war ridwan na rahma da yarda wal maghfirati wal ihsan gafara da kyautatawa wal ajr al azim da lada mai girma wa na'imul muqim fil jinad kuma da ni'imomi tabbatattu a aljannoni wa fi siyami mumarasati dabtun nafs kama yadda malam Muhammad Uthman ya faɗi haka a cikin azumi akwai mumarasa gwaji a dabtun nafs na na mamayar rinjayin rai wa saitaratu alaiha da saitara shi ma rinjaya ne akanta wa tahakkumu fiha da kwarewa akanta wal akhdhi bi zimamiha da ruku da ragamata ila ma fihi khairuha a cikin abinda a cikin shi ne ke da alkhairinta wa sa'adatuha da jin dadanta wa falahuha da rabanta fil ajil wal ajil a cikin nan duniya da lahira ajil bil ain abinda ya zama to na gaugawa nan duniya wal ajil kuma abinda zai zo majin kirji shine ita ce lahira haithu yusabbirul mar'u nafsahu lokacin da mutum zai haƙurtar da ran shi ala fi'li ta'ati absa aikata biyayya ga Allah madaukaki wa tarki shahawat da barin shawoyi qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsira Allah da amince su kara tabbata a gare shi yace ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr ba taba ba wani bawa ba wani mutum ba wata kyauta mafi alkhairi da yalwa kamar Allah ya bashi kyauta haƙuri wanda Allah ya bashi haƙuri to ya bashi babbar kyauta wannan hadisi wani yanki ne daga cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin babu zakat a cikin zakat qala wa fi tanzil ya zo a cikin alqur'ani mai girma wallahu yuhibbus sabirin Allah madaukaki na san ma'abuta haƙuri wa qala Allah ta'ala inna Allah ma'as sabirin haka Allah madaukake ce Allah na tare da masu hakuri wa qala Allah ta'ala Allah madaukake na cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle ba'a kawai ana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da hisabi ba ba tare da kididdiga ba Allah kawai zai kwaranya musu lada ba kididdiga ba adadi qal wa fi siyami min kasri nafsi a cikin azumi akwai karyar da gaba ta rai walhaddi min kibriya'iha da dakushe kaihin girman rai hatta takda lil haqqi har wannan rai ta miƙa wuyaye zuwa gaskiya wata tawada'u lil khalq kuma ta yi kaskantar da kanta da abeban halitta wa ma la nazira lah da dukkan abin da baya da kama fa inna shaba'a war rai wa mubasharatan nisa yahmilu kullu man minha jumlatan minan nasi ghaliban ala العشر والعلو وبطر الحق وغمط الناس في كثير من الأحوال ما لا يشي دومن تيكا تيكي تشي أتيكا تيكي أشاء أقوشي a yi mu'amala da mata wannan na sanya mafi yawancin mutane a kai su ga girman kai ashir shine girman kai wal'uluwu da ɗaukaka wa batsar haƙƙa da ƙin gaskiya wa gamtun nasu da ɗaukan mutane ba wata tsiya ba fi kasirin minan ahwal a cikin mafi yawancin halulluka za ka ga mutanen da suke da irin wannan abu a ce mutum ya mallaki ci ya mallaki sha ya mallaki bata to za ka ga iya ɗagawa iya ɗaukar mutane ba kowa ba zai kai ce wasan abu ɗabi'o'in da bai dace da shi ba wa fil ju'i wa zama'u wa fil ju'i wa zama'i wa hajr shahawat khususan ala wajhi al-ubudiyyati lillahi ma yukassiru min hiddatiha kuma a cikin al'amarin yunwa da kishirwa da ƙauracewa shawoyi musamman ma idan an yi saboda bauta domin Allah maɗaukaki bautawa Allah maɗaukaki wannan na karya shawa na karyawa mutum kaifin rai da shawan mutum na rage na dakushe kayinta wa yakbahu min jimahiha ko hakanan na taushe a wannan zuba tsananin shawa wa yakunu aunan lil mar'i alaiha sai zamanto taimako ne na bawa akan wannan rai nashi kenan yunwa da kishirwa da dukkan nisa da shawa sai zamanto ya taimakawa bawa abu sama mai zuciye shi da shawar shi wa yaj'aluha tasta'idda li talab sai zamanto ya sanwa ya sanya rain shi ta shirya domin ta karbi wa tahsil ma fihi ghaytu sa'adatiha ta samu abin da ya zamanto shine karshen jin dadin ta wa qabulu ma tazku bihi ta karba abin da da shine take tsarkaka fi hayati hal abadiyya a cikin rayuwarta ta habada qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa qad aflaha man zakkaha tabbat Allah tabbat ya rabbanta wanda ya tsarkakar daga zuciyar shi da dukkan abin da ya zamanto a saban Allah ne madaukaki wa khaba wa qad khaba man dasaha kuma tabbat ya tabe wanda ya dirmiyar da ran shi a cikin abiban da ya zamanto sabon Allah ne wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi sai dai dukkan wanda yi tsoron tsayawa gobe kiyama gaban ubangijin shi wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana ranta na abin da take so na saban Allah madaukaki fa innal jannata hiyal ma'wa to tabbata aljanna ita ce makomashi wasiyamu yudhakkiru al'abda bi azimi ni'amillahi alayhi azmi na tunatar da bawa girman ni'imomin Allah akan shi wa jazili ihsanihi da girman kyautatawa zuwa gare shi فإنه إذا جاء وعطش وهجر شهوته domin idan mutum ya yi yunwa ya ji kishirwa ya nisanci shawashi zakarar akbadal ja'i'a sai tuna rayuka wanda suke cikin yunwa akbadal nan nan kabda ne anta to ana nihin mutanen da suke cikin yunwa wal anfusul mahruma da rayukan da Allah ya haramta musu wannan ni'ima fa kana zalika min dawa'i hamdihi li rabbi sai zamanto wannan sababi ne wanda zai kai ga ya godewa ubangijin shi ala ni'matihi absa ni'imomin shi wa shukrihi lahu ala judihi wa karami ya godewa Allah absa kyautar da ya mishi da karamcin da ya mishi wa kana zalika min asbabi riqqati qalbihi sai zamanto wannan na daga cikin sababin tabshin zuciyar shi mimma yaj'aluhu ya'tifu ala almasakin wanda zai sanyawa ya tausayawa wanda ba su da miskinai wa yughithul malhufina kuma ya taimakawa wanda suke cikin matsaloli da wahalhalu fai wasihim sai zamanto ya sanya musu farin ciki wa yujuda alaihim ya musu kyauta wa zalika min asbabi hifz ni'ami wa ziyadatiha wannan kuma na daga cikin sababin kiyaye ni'ima da Allah madaukakewa mutum kuma da dadinta Allah ya ma ni'ima ka taimakawa wanda ba su da ita kai godiya a bisa wannan ni'ima to sai zamanto sababin hababbaka wannan ni'ima ne da kiyaye ta wani difa'in niƙami sababi ne hallau na kare wani mutum daga cikin dukkan abin da baya da daɗi na musiba wasu salamata min a fatiha da kubuta daga cikin allobarta ko bala'ai fasu yamu min a azumi asibabi tathirin nufus min adraniha ina azumi na daga cikin manya-manyan sabubba na tsarkakar rai daga dauɗarta wata zikiyatiha da tsarkakar da ita bi tahzibi akhlaqiha da tsara halulukanta wa tankiyatiha da tsabtatar da ita min uyubiha daga aibobinta ma ma fihi min islahil qulubi wa tarqiyatiha na daga abin da ke cikin azumi na nagartar da zukata da daukakar da ita wa zar'i taqwa fiha da dasa tsoron Allah a cikin rai wa taqwiyati khushu khashiyatiha da karfafar da tsoron Allah ta min khaliqiha naga ubangijinta wa rabbiha da mahalicinta da ubangijinta qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani an farlanta an farlanta azumi akan ku kamar yadda aka farlanta shi a bisa al'ummomin da suke gabanin ku ba dan komai ba saboda ku samu takwa qala fa fa bayyana subhanahu anna al-hikmata min fardhi siyami tahqiqut taqwa sai Allah maɗaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya yi bayanin hikima farlantar da azumi shine samun tsoron Allah maɗaukaki ƙala sheikh wa taqwa kalimatun jami'atun li kulli khisal alkhair min fi'l at-ta'ati wa tark al-ma'asi was sayyi'at wal hadhr min mazaliq ash-shahawati wa ittiqa' ash-shubuhat mala yace abinda ake nihi da takwa kalma ce wadda ta tattaro dukkan ɗabi'o'i na alkhairi kama tun daga aikata da'o'i daga Allah bauta Allah da barin sabo na Allah da munanan ayyuka da taka tsantsan daga talallabiya na shawa da tsoron abin da ya zamanto shubaha wannan shine ake cewa takwa wal sawmi atharun wadihun fi i'anati fi i'anati ala dhalik shi kuma azumi na da tasiri karara na taimako a bisa dukkan wannan abin da aka ambata na tsoron Allah fa innahu yulayyinul qalba domin azumi na tabsasar da zuciya wa yuzakkiruhu billah azumi na tunatar da rai da Allah madaukaki wa yaqtawa anhu shawagil allati tasudduhu anil khair kuma azumi na yankewa bawa shagalolin da za su taushe su daga aikata taushe shi daga aikata alkhairi aw tajruhu ila shar ko kuma abin da zai kai ga ya jashe zuwa aikata sharri wa yuhabbiba ila sa'imil ihsana kuma azumi na sanyawa mutum kyautatawa wa bazalil ma'ruf da aikata dukkan abin da ya zamanto alkhairi ne walidha dalilan haka yushahadu tasabuqu mu'zamul sa'imina ila alkhairat dalilan haka ake ganin rigangaito da rigaye da kwambala ga masu azumi ya zuwa aikata alkhairi kowa kokari yake ga ya aikata wani na wani abu na alkhairi wa tajafihim anil muharramat da nisan da suke game da aikata abiban da ya zamanto haram ne wa bu'dihim an shubuhat da nisa da abin da ya zama to dukkan na da rikita ko shubuha wa tanafusihim fi fi jalil alqurbat kuma da kwambala rigangaito a cikin abin da ya zama to manya manyan ibadodi ne wanda za su kusantar da mutum ya zuwa ga Allah madaukaki ad-darsul hadi ashar da kai lokaci قال المؤلف رحمه الله الدرس الهادي عشر درسي نقوم شاد من آداب الصيام wanda yake babin da yake karantar da mu ko darasin da yake karantar da mu ladubba na azumi na daga cikin ladubba na azumi an yura ala sa'imi sakina wal waqar na daga cikin ladabi na azumi a ga ga mai azumi nutsuwa da nutsuwa da as-sakina kwanciyar hankali wal waqar nutsuwa fala yajhal kenan ba a samu wawanci ba duk inda aka samu wawanci to babu nutsuwa kenan mai azumi na daga cikin ladabin mai azumi barin wawanci barin tsatsaniya da hargitsi an tushamma minhu rawa'ih at-tayyiba na daga cikin ladubba na azumi a jikin mutum ko tufashi iska mai kanshi na turare da abin da ya kama da haka an tazhara ala malamihihi albashasha kuma a ga farin ciki tare da shi ka a gaba da azumi fuska gaggab gabba babu dariya babu a'a ana so a ga bashasha kamar da hausa suke cewa bashasha kalma ce ta larabci an yakhtara min al-kalami atyaba wa ahsana in zai yi magana ya zabi mafi dadin magana kuma mafi tsarkakan magana mafi kyawun magana li qaulillahi ta'ala dalilu fada Allah madaukaki da yace wa qulu lin-nasi husna in za ku faɗi magana to ku faɗi wa ku faɗa wa mutane magana mai kyau ba maganar da za ta tada musu hankali ba wa qala Allah ta'ala haka Allah madaukaki yake cewa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka cewa bayina su fadi wadda maganar da ta zamanto ita ce mafi kyau an yatahalla bil hilmi wal anati wal afi was safh ana san mai azumi ya kawato da hakuri da jinkiri kai yayi abu komai da gaugawa wal afu da rangwame was safh da kau da kai ko da an zalunce ka an cuce ka sai ka yi haƙuri ka kau da kai lil hadith dalilin hadith da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yajhal idan ya zama to ranar azumin ɗayan ku ne to kada yi wawanci an yakuna jamil al manzar wal makhbar ya zama to mutun ne mai kyawun kama ya zama to da an ganshi an ga iya da kyawun kama lil hadith inna Allah jamilun yuhibbu aljamal Allah mai kyau ne iyasan duk abin da ya zama to mai kyau ne an yakuna rafiqan ma ahlihi wan nas ajma'in ya kasance mutum ne mai tausayi ga iyalan shi ga mutane gaba daya lil hadith inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli Allah madaukaki na san tafsasawa da tausayawa a cikin al'amari dukkan shi an yakuna ala balihi ihtisabu siyam للحديث من صام رمضانا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي انا سان ga mai azumi ya zamanto mai kwanciya hankali ya sanya a kan shi neman lada ga azumin wannan da yake domin Allah mazala sallallahu alaihi wasallama na cewa dukkan wanda ya azumci wata Ramadan iya mai imani iya mai neman lada da azumin shi to tabbat Allah madaukaki ya gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi na'am wa man istafzahu wa man istafzahu bi su'il ibarati aw sab aw sabahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im wanda ya neme shi da rigima ya hargitsar da shi ya tada mai hankali bi su'il ibara da mummunan magana aw sabahu ko kuma ya zage shi aw shatamahu sab ya kumshi zagi da baci da zolaya da abin da ya kaba da haka ka bata mutum zagi ne wannan shatam shi kuma zagin ne kanshi falyaqul idan mutum ya nemi ya bata ka ya zage ka ya muna nama da muguwan magana ka ce mai inni sa'im wata ruwaya ta zo inni mur'un sa'im lille ni mutum ne mai azumi ya faɗi wannan marratai ne so biyu li hadisi abi huraira al-muttafaq alai dalilin hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka fitar da shi an ya tahalla bi sabri ala azan nas wa ya'lam annahu fi shahr sabr kuma ya kawatu da hakuri ya zama to mutum ne mai hakuri a bisa cutarsuwa mutane a bisa cutarsuwa mutane wal ya'lama annahu fi shahr sabr kuma ya san cewa fa shi iya cikin watan hakuri an yakuna kathiru samt illa min khair mutum ya kasance mai yawan kyaliya ne sai a cikin abin da yake da alkhairi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dalilin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut dukkan wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya fada alkhairi ko kuma ya kyale an yakuna dahkuhu tabassuman dariyar shi ta kasance mulmushi ne kai ya kyakya ta dariya wasu suna da tabi'a in daddaga ko daga nesa ka ji dariya wani kace wani wani ne ba a san mai azumi ya kasance haka nan Allah ya kuna abusan gaduban li hadith la taghdab wa lakal janna kan mutum ya kasance mutum mai gintse huska ne mai yawan hushi ne dalilin faɗa mazala sallallahu alaihi wasallam da ya cewa wani sahabi la taghdab kadda kai hushi walakal janna kana da aljanna alfarhu bi qudumi ramadan farin ciki da zuwa wata ramadan qala allah ta'ala fa Allah madaukaki na cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un kace musu mazala sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi wa bi rahmatihi da falala Allah ne da rahman shi fabidhalika falyafrahu da wannan ne kamata su yi murna duk a cikin abin da Allah madaukake ya kawo shi na shari'a mutum sai ya murna da shi huwa khairun mimma yajma'un wannan murnar da da za su yi na alkhairin da Allah ya zo musu da shi to wannan shine mafi alkhairin na abin da za su tara da dukiya man kana min ashabil azari fala ya'kul amama nas na daga cikin ladubba na azumi wanda ya zama wanda ya zama tona daga cikin mutanen da Allah maɗaukaki ya ba su dama su sha azumi cikin watan Ramadan masu uzuri na rashin lahiya ko bulaguro to fala ya akul amaman nas kai ka cin abinci gaban mutane domin zai bujurowa kan shi tuhuma aikaca dubu dattijo da Allah dubu wannan mutum da gemu da kaza da sifa ta musulmi amma baya azumi sai zamanto in zai ci abinci ya ya samu wani dan wuri ya labe ya ci abincin shi alfarhu idha hana waqtul iftar na daga cikin ladubba na mai azumi farin ciki a lokacin da lokacin shan ruwa ya zo lil hadith idza aftara fariha bi fitrihi na daga cikin wali sa'imi farhatani mai azumi iya da farin ciki guda biyu idza idza aftara fariha bi fitrihi idan ya sha ruwa sai jin dadi farin ciki da jin dadin shi wa idza laqi rabba haka idan ya gamu da ubangijin shi sai zamanto yayi farin ciki da gamu da ubangijin shi ina ga sai mu tsaya anan mu tashi a darasi na goma sha biyu insha Allah abinda muka wade daidai Allah maɗaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik